وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته bayan gaisuwa ta addinin musulunci a yau muna 21 ga watan ramadan shekara ta 1446 muna kuma 21 ga watan uku shekara ta 2026 da biyar ko allah ya kaddara mana haduwa a masallacin kofar arewa a cikin garin gumel a karatun alkur'ani mai girma da bin fassarar ma'anonin shi gwargwadon yadda allah maɗaukakin sarki ya hore muna karatu a cikin suratu shu'ara'i mun zo kuma har ƙarshen ƙissa ta annabi ibrahim alaihissalam ko mun ji yadda ta kaya tsakanin shi da al'ummar shi da uslubin da ya bi wajen kiransu da kuma shi ma salo na hikima da takariri na abubuwan da shari'a ta yadda da su har ƙarshen kisar Allah maɗaukakin sarki ya rufe ta da yadda ya rufe dukkanin kisoshi inna fi zalika la aya wa ma kana aktharuhum mu'minin wa inna rabbaka la huwa al azizur rahim da haka yau karatun da zamu tashi na farko shine kuma قصر النبي نوح ده متانن شي اتكذب القوم نوح المرسلين نعم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كذبت قوم نوح المرسلين إذ قال لهم أخوهم نوح ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون نعم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال عز من قائل كذبت قوم نوح المرسلين yace mutanen annabi nuhu alaihi salam Allah ce sun ƙaryata manzanni sai yace kazzabat bai ce ba kazzaba qaumun annuhu ko kazzaba qaumi nuhin almursalin sai ce kazzabat qawmu ita kuma qawmu tana iya zuwa muannas tana iya zuwa muzakkar sai aka ce to ana la'akari da jama'ar ne ita jama'ar annabi nuhu ta karyata manzannin Allah madaukakin sarki tare da cewa kuma shine farkon manzanni duk da a karsa sai da aka ba mu kissar annabi Musa alaihi salam aka ba mu kissar annabi Ibrahim alaihi salam sai kuma ga kissar annabi nuhu so inda he da aka turo wannan annabawan ne aka turo annabi nuhu to in aka hada aka karyata duka sai a ce kazzabat amma to annabi nuhu shi ya fara zuwa kuma sai aka ce kazzabat qaumu nuhinil mursalin da haka kenan ka'idar da malamai suka tabbatar duk wanda ya karyata annabi daya to daidai yake da ya karyata dukkanin annabawa wajahi na farko kenan wajahi na biyu an ce duk da ya ce shi ne annabin Allah kuma shi ne farkon annabi to amma ya ba da labarin annabawa za su zo a bayan shi kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallama annabawan da suka zo gaban shi sun ba da labari wa mubashiran bi rasuli ya ati min ba'di ismuhu ahmad to yadda annabi isa ya ba da labarin zuwan annabi muhammad to haka annabi nuhu ya ba da labarin annabawa za su zo a bayan shi amma ba su yi imani ba da haka ba su yarda da shi ba ballantana annabawan da za su zo a bayansa shi yasa ya ce to kazzabat qaumu nuhin lil mursalin wasu kuma suka ce a dalilin da yasa aka ce sun karyata manzanni ala la'akari ne da cewa tsawon zaman da ya tsauna tsawon zaman manzanni ne falabita fihim alfa sanatin illa 50 ama fa akhadhahum at-tufan wa hum zalimun sai da ya zauna shekara 950 yana wa'azi to wannan tsawon zaman tsawon mudda ce da annabawa da yawa suka yi wa'azi a cikinta da aka sai aka kaddara shi ɗayan kamar taron manzanni ne wannan da hine wajahi uku da malamai suka bada dalilin da yasa Allah yake cewa kazzabat qaumu nuhin al mursalin sai ce id qala lahum akhuhum nuhun ala tattaqun ba su labari id daidai lokacin qala lahum akhuhum nuhun lokacin da ɗan uwansu Nuhu ya ce da su ala tattaquna shin ba za ku yi biyayya ga Allah madaukakin sarki ba anan sai ya kira su da cewa akhuhum tare da cewa ba su yi imani ba inda sun yi imani sai ya zama to ukuwatul islam amma an kira su da cewa akuhum ukuwatul nasab yan uwantaka ta jini da dangi dan cikin su ne dan dangin su ne sun san shi ya san su sun san asalinsa ya san asalin su wannan ya fi cancanta a yadda cewa in gaskiya ya faɗa gaskiya ce in ƙarya ce ƙarya ce Allah ce to dan cikin su yace da su ala tattaqu bai dace ku zamanto masu biyayya ga Allah madaukakin sarki ba ku bar gumaka ku taho zuwa ga dokokin Allah inni lakum rasulun ni kam a gare ku manzo ne sai ce aminun kuma amintaccen manzo kun san ni kun san asalina kun san amanata kun san gaskiyata ba na cin amana a tsakaninmu to ba zan iya cin amana tsakanina da Allah madaukakin sarki ba inni lakum rasulun amin wannan kuma kusan dukkanin siffan annabawa ce tun kafin a turo su shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ma bu'isa hatta sammahu qaumuhu al-amin ba a turo shi ba har sai da mutanen sa suka ce hadal amin wannan amintacce ne to shi ma annabi nuhu alaihi salam sai ya ce musu inni lakum rasulun amin ni kan manzon Allah madaukakin sarki ne a gare ku kuma amintaccen annabi ne fataqullaha sai sake maimaitawa bi taqrib ya faɗa a can fattakullaha wa ati'un nan ma sai sake cewa fattakullaha wa ati'un lalle ku ji tsoron Allah madaukakin sarki ku mun biyayya wama as'alukum alaihi min ajr وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين yace wa ma as'alukum ni kan bana tambayar ku alaihi akan wannan sakon da nazo da shi ko akan annabta da zurzur ita min ajri wani sakamako in ajriya ai ma ajriya illa ala rabbil alamin ni kan sakamako na kadai yana wajen Allah madaukakin sarki fattaqullaha wa atiun nan inda ya maimaita ta littaqari dan ya ce fattaqullaha wa atiun nan ma sake cewa fattaqullaha wa atiun a tabbatar da biyayyar Allah madaukakin sarki
فاتقوا الله وأطيعون نعم قالوا أنؤمن لك واتبعك الأرذلون qalu sai mutanensa suka ce da annabi nuhu alaihi salam anu'minu laka yanzu kana so mu gaskata ka ne kana so mu yi imani saboda kai wattaba akal arzaluna alhali kaskantattun mutane ne suka bi ka ko kuma wata riwayar ko qira'ar qalu anu'minu laka wa atba'ukal arzaluna yanzu kana so mu yi imani da kai alhali sahabbanka mabiyanka su ne ƙasƙantattun cikinmu sun kalla cewa da abin imani ne da wannan da'awar taka ta gaskiya ne ya za a yi sai masu ƙananan sana'o'i masu yankan farce masu wankin hula yan faskare masu ƙananan sana'a talakawa su ne suke binka yanzu wa kana nufi da siyasarmu da girmanmu da matsayinmu da martabarmu don mu biyo ka أنؤمن لك واتبعك الأرذلون نعم قال وما علمي بما كانوا يعملون سأنا بنوه عليه السلام يسابه سيتي قال سيتي وما علمي بما كانوا يعملون ni kan ai ba ilimi na bane dangane da abin da suke aikatawa ma'ana ne an turo ni kawai in wa'azi in kirawo mutane zuwa ga gaskiya sun bi sun yi imani da ni ba aiki na bane in bibiye su kuma kowa in ga menene sana'ar shi ba aiki na bane in ga kowa menene nasabar shi kowa menene gidan da yazo da shi kawai aiki na in yi kira a karba mu na kirawo sun yi imani wa ma ilmi bima kanu ya'malu na'am إن حسابهم إلا على ربي لو تشعرون sai in hisabuhum ai ma hisabu a amalihim ba ga kowa sakamakon ayyukansu yake ba illa ala rabbil alamin face ga ubangijin talikai ai illa ala rabbi law tash'uruna da kun fahimci haka da ba ku zarge ni ba cewa wattaba'akal arzaluna to shi Allah kawai yana kira ne ayi imani a karbi imani wannan mai girma ne ko mara girma mai daraja ko mara daraja shi Allah ke wa muwafaka ba aikin annabi bane ba yawa mutanansa hisabi in hisabuhum illa ala rabbi law tash'uruna وما أنا بطارد المؤمنين إن أنا إلا نذير مبين sai ce wa ma ana ni kam annabi nuhu in ji nuhu ya ce wa ma ana ni kam ba ni ne ba bi qaridil mu'minina da zan kori masu imani daga guna babu yadda za a yi mutum ya zo ya yi imani ya nemi karuwar imani a gurina kuma in sallame shi dai ina da buƙatar manya su zo su wannan kuma ita ce dukkanin siffar annabawa idan suka yi imani kananan to manya za su ce a kori kanana in ana so su yi imani sai Allah ce wala taqrudil ladina yad'una rabbahum bil ghadati wal ashiyi yuriduna wajha kada ka kori waɗanda suka yi imani da kai suka yadda da kai suke zaune da kai safiya da yammaci suna neman amincin Allah madaukakin sarki yadda aka hana manzon Allah sallallahu alaihi wasallam him annabi nuhu anan sai ce wa ma ana bi qaridil mu'minin ni kan ba mai korar masu imani bane ba zan hana su imani da zama da imaninsu ba in ana illa nazirun mubin ba kowa ne ni ba face mai gargadi kuma mai bayyana gargadi daga Allah madaukakin sarki قالوا لئن لم تنته يا نوح لتكونن من المرجومين kalu sai mutanensa su ma suka kufula yanzu da zamu kalli duk siyakin ayoyin da suka zo zamu ga farko ana farawa ne bi usulubil muhajaja za ga kawai muhaja ce annabin ya faɗa su su faɗa annabin ya faɗa su su faɗa kuma za ga lafazin annabawan yana tafiya ne a cikin ruwan sanyi har sai mutanen ne suke fara kukula sai su fito da magana mai zafi haka aka yi da fir'auna da annabi musa alaihi salam haka aka yi da annabi ibrahim da mutanensa to yanzu shi ma annabi nuhu a hankali haka yake gaya musu ni wa ma ilmi bi ma kanu ya amalu in ana illa nadhirun mubin wa ma ana bi qaridil mu'minin magana yake ga musu a hankali ga iya aikin da Allah ya bani kuma bai umarce ni ba in je ga inda kuke so na je da haka da suka ga ba zai amsa musu ba sai suka ce la in lam tantahi ya nuhu in dai baka tabu ba baka daina fadin abin da kake fadi ba ko dai da zagin allolinmu wala tazaruna alihatakum ko ولا تذرن ودا ولا سواء ولا يغوث ويعوق ونسر وقد اضلوا كثيرا ya musu wa'azi a dukkanin waɗannan allolin cewa ba ababen bauta ba ne Allah kaɗai ne abin bauta kada ku riƙe su abin bauta Allah zai kama ku in suka ce na illam tantahi ya nuhu in dai baka daina ambaton su ba kana cewa su ba komai ba ne ba za su amfanar da mu ba la takunanna minal marjumin wallahi za ka wayi gari cikin wanda za a jefe su ma'ana za mu kama kan mu ɗaure mu ɗauki duwatsu mu rika jefe ka da su yadda Allah ya sa hukuncin rajamu ga wanda ya yi zina to su kuma ka suka ce za su yi hukuncin wannan ga annabawan Allah maɗaukakin sarki la takunanna min al-marjumin قال رب إن قومي كذبون na'am annabi nuhu da aka kai wannan gurin sai daga hannu yace rabbi inna qaumi kadzabun ya ubangiji mutane na sun karyata ne wannan mutane na sun karyata ne Allah madaukakin sarki ya dunkule ta a surar da ya bata suna da sunansa suratul nuh qala rabbi inni da'awtu qaumi laylan wa nahara falam yazidhum du'ai illa firara wa inni kullama da'awtuhum litaghfira lahum ja'alu asabi'ahum fi adhanihim wastaghashaw thiyabahum wa asarru wastakbaru istikbara ثم إني دعوتهم جهارا ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا هل سوى قال هيدي يكي تشوى ربي لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا ما هي دنك لتيتي ربي إن قومي كذابون متأننا سنقرية تاني to tunda sun karyata ni karshen waccan addu'ar da yi nan kuma sai zo da lafazin cewa faftaha baini فافتح بيني وبينهم فتحا ونجني ومن معي من المؤمنين faftaha baini wa bainahum sai ce ya ubangiji kayi buɗi a tsakanina da mutane menene alfatahu anan shine alhukum fahkum baini wa bainahum Allah kai hukunci tsakanin ni da mutane na in ni ne da gaskiya Allah ka taimake ni Allah idan su ne ba akan gaskiya ba kuma sun yi ta'addanci Allah ka nuna musu sakamakon ayyukansu rabbi la tazar ala al-ardi min al-kafirina dayyara faftaha baini wa bainahum fathan Allah kai hukunci na zama daya tsakanin ni da su wa najini Allah idan ka tahi yin hukuncin ka tseratar da ni yanzu wani a lafazin addu'ar da mutanensa suna da hankali da sun gane halaka za a yi tun da ce a yi faftaha baini wa bainahum fathan sai ce wani jini Allah ka tseratar da ni yanzu dai da kaji an ce a tseratar da wani to ai sauran kuma ya aka yi halaka za su yi ko sai ce to wa najini wa man ma'iya min almu'minin ka tseratar da ni da wanda suke tare da ni cikin masu imani Allah ka tseratar da mu na'am
فأنجيناه ومن معه في الفلك المشحون Allah sai ce fa anjaynahu da lokacin hallakarwar yayi sai muka tseratar da shi wa man ma'ahu da waɗanda suke tare da shi din a wannan kissa za ga kamar annabin Allah ke fara ambato fa anjayna Musa wa man ma'ahu ajma'in nan ma sai aka ce fa anjaynahu wa man ma'ahu fil fulkil mashhur sai muka tseratar da annabi Nuhu wa man ma'ahu da waɗanda suke tare da shi har yanzu Allah yana gwada mana kenan annabawa su ne target na farko a wajen makiya da awar Allah madaukakin sarki da hakan aka tashi tseratar sai fara cewa to annabin ne ya fara tsira sai kuma waɗanda suka taimaki annabi sai ce fa an jainahu wa man ma'ahu fil fulki a cikin wani jirgi al-mashhun wanda yake makare da lodi ina ga sauran kisohin sun faɗa mana ko wasna'il fulka bi a'yunina ko wa wahayna fa idza jaa amruna ko wa farat an-nuru قلنا عمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول ومن آمن وما آمن معه Allah fane an ba shi umarni ka tsere jirgin ruwa da umarninmu da iyawarmu in ka tsare jirgin ruwanka ka gama komai ya iyu kuma dama da izininmu da koyawarmu da shawararmu da ita za a yi jirgin don haka da sassakar da abin da za a ɗauko da abin da za a liƙa da inda za a liƙa shi da horewa da kuma jagorar Allah maɗaukacin sarki aka yi shi za a turo mala'ika yi kaza ce ya sa kaza ya ɓallo kaza ya toshe guri kaza a kwatanta masa a sarrafa mashi sai ga jirgi ya ce to idan jirginka ya ƙare in al'amari alamar al'amarin ya zo wa fara tannur inda ya ƙasa ka ga ta kece ruwa ya fito kullum hamil fi hamil kullum zaujeni sinai da duk abin da ka gani a duniya ka ɗauki guda biyu ka ɗauki namiji ka ɗauki matashi sai kuma ka ɗauki masu imani to saboda tsabar halittun Allah da suke duk aka ce komai a ɗauki biyu sai da jirgin ya cika dam ko a yanzu ne aka ce a garin nan duk abin da ka sani ka ɗauki namiji da mace ya kake galodin da za ka yi iya garin nan kaɗai da me da me za a ɗauka na? abubuwa da yawa ka ga dabbobi za ka ɗauki biyu ƙwarika za ka ɗauki biyu tsuntsaye za ka ɗauki kashi biyu tsuntsotsi za a ɗauki kashi biyu hatta cina kufa da sauro da kiyashi da kudin cizo da kwarkwata da karnuka duk in ka dinga lissafin biyu biyu biyu za ka sha mamaki wata ƙalin kace har bishiyoyi ta aka yi min kullum zauje ne tunai komai ka ɗauki miji da mata don haka dabbobi zai ɗauka hatta ciyayi zai ware namiji da mace hatta bishiya ya ɗauka yasa Allah ya kira shi al-fulkil mashhur jirgin da yake an makare shi da kaya ko inansa kaya ne kama ciyawa kama dabbobi to kuma waɗannan dabbobin da aka ɗauka ba zai ɗauke su haka ba tunda ba san ba iyaka ran da ruwa zai sauka sai an ajiye musu abincinsu a jirgin sai an tanda musu in ka ɗauki dabbobi ɗari to za ka ɗauki abincin dabbobi ɗari in ya ɗauki mutane tamanin da wani abu da aka ce sun imani zai ɗauki abincin mutane tamanin da wani abu da ruwansu da za su sha tun da aikawa za a yi talin kaya ne da iyo a kan ruwa har sai Allah ya gama zubar da ruwa ruwan sama ya haɗe da ruwan ƙasa kowa ya mutu an tabbatar ya mutu sannan ruwa zai fara yayewa yana yayewa yana yayewa inda ruwa ba zai iya tafiya da jirgi ba a nan da inda jirgin zai yi masaukinsa na ƙarshe to kana da buƙatar abinci shi ne ce fa an jaina huwa mamma'ahu fil kulkil mashhul thumma aghraqna ثم أغرقنا بعد الباقين Allah ya ce to bacin an tattare komai a jirgin da masu imani da abin da Allah ya yi umarni a ɗauka ya ce duk abin da ya saura a bayan ƙasa Allah ce kuma sai muka halakar da shi agharaqna ba'dul baqi na'am إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين Allah ya ce inna fi zalika lalle a cikin wannan kissar ta annabi Nuhu da mutanen shi lalle akwai aya da take nuna kasaita da isar Allah madaukakin sarki isa da kasaitar Allah shine Allah ya abinda bai taba yi a duniya ba sama ta zubar da ruwa ƙasa ta zubar da ruwa ruwa yana bulbulowa ta ƙasa ruwa yana zubowa ta sama da wanne za a ji in ka rufe magudan ya kan na titi ya shigo to daga ɗakin kamar ruwa bulbula yake in kana da rufin kwano ka rufe to daga ko'ina zuba yake kuma da Allah zai ɗauke ruwan ya ɗauke ruwan da sigar da ba a taɓa ɗauke ruwa da shi ba wakila ya ardu bil'i ma'aki wa ya sama'u aqli'i wa ghibal ma'u wa qudiya al-amru wastawat 'ala al-judi wakila bu'da lil qawmi zalimin ana gama yi kowa da aka tabbatar ya mutu sai Allah sai ya ce wakila ya ardu bil'i ma'aki ke ƙasa duk ruwan da yake kanki kawai haɗe shi yanzu duka ruwan da yake kan doron ƙasa kawai za a ga ya koma ciki shi kenan kamar ƙadan gare ne ka ɗora fara a kan harshensa da lokacin da za a ɗora ta da lokacin da zai kai ta cikinta ya kake gani ko hawainiya ta fi zafin nama ko sot sot to haka aka wa ƙasa umarni kawai tsut ta gama tsukewa ruwan da yake kanta wa ya sama wa akli'i ke ma sama kawai ƙam tafi ruwan da yake cikin ki da aka duk ruwan da yake zuba sha ko cik ko aka ji ya tsaya wa kai la ardu bil ima aki wa ya sama'u aqli'i wa ghidha al ma'u Allah ce kawai nan take ruwan ya kafe babu shi inda za a gan shi wa qudi al amru an zartar da al'amarin da Allah ke so shine na cewa duk abin da baya kan jirgin wannan sai ya halaka yace Allah ya halakar da shi shine wa qudi al amru da haka lokacin da annabi nuhu ke kiran dan shi ya bunayar kan ma'ana wala takum ma'al ghafilin ma ko ma'al kafirin ko qala sa'awi ila jabalin ya'simuni min al-ma'i qala la asima al-yawma min amri llahi illa man rahim wa hala bainahuma al-mawju fa kana min al-mughraqin yace dana ka zo ka hau jirgin nan fa yace sa'awi ila jabalin ga wani dutse can zan je na hau kan shi saboda kai da muka hau aziz zaka fara ni kuma bana son wa'azi amma ga dogon dutse dan in na je na hau za a kare ruwa ba mu taba ganin ruwa ya kai rabin sa ba barantana ya ce ya ce to zan hau kololuwar sa in kafe sai ce masa yau fa al'amarin ba wanda ka sani bane ba la asima al yawma min amrillahi ba wanda za a kubutar daga wannan al'amarin ruwan nan illa man rahim sai wanda Allah ya ji kanshi wanda Allah ya ji kanshi kuma hine a cikin wannan jirgin illa man rahim suna musayar magana yana dana ka zo taurin kai ya kare ka saurare ni wahala bainahuma al-mawj sai Allah ya koro igiyar ruwa kawai ta hana tsakanin su ita aka daki jirgin ya juya alqibla shi dan aka kada shi ya wani gurin na daban da aka magana ta kare fa kana min al-mughraqina Allah ya ce ya kasance cikin halakakku to anan ma da Allah madaukakin sarki yazo sai ya ce wa qudiya al-amru an zattar da al'amarin ba kowa kasa ta gama wastawata ala al-judi Allah ce ita kuma jirgin muka tsaye da shi a daidai wani guri ko wani dutse da ake kiransa jirgi a nan suka sauka nan ne kuma inda za a fara sabuwar rayuwa da haka an ce duk duniya kenan ba kowa sai waɗanda suke wannan jirgin in dabba ce babu in tsuntsaye ne babu in ƙwarika ne babu in bishiyoyi ne an shanye su sun lalace sun mutu wannan shi abin da ya saura amma dai malamai sun ce akwai wane ne shi kaɗai da ya saura ko na iwajada ko iwajada yake kowa iwaja ko na'am an ce iwaja ne saurahi ba wai saboda tsawo ne ya gagari ruwa an ce zangare ne ne ko saboda haka duk yadda ruwa yake awo shi kuma ya haye ruwa amma ba zai iya kai labari ba fa ruwan ko iya tsantsarsa ya kai masa ai wallahi an fi karfin shi to amma fa ruwan da ya haɗe tsakanin sama da ƙasa babu abin da zai saura amma dai gwanayen adishi suka ce wai matahi da matarsa sun tsira ya dauke ta ya dora gogar akan kafada ana ruwa tana kan kafada in ya ji yunwa ko ta ji yunwa hai haka ya lalima tunda akwai kifi a jiki in ya kamo kuma saboda sun yi sama hai ba wa rana haka to ni hinarsa inda maho ya samu ana ruwa kuma ana rana mu dai da muka taso ana ruwa ba a rana ko tawara tana ruwan dubana amma wai in ya gasa haye mai mata tana ka haɓa da ta cinye da aka kare ruwa kuma ta masa halin mata ta ce wai mai ka taɓa mun amma dai babu abin da zai iya tabbatar da shi a Qur'ani babu abin da zai iya tabbatar da kisar a hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba su abin da muka karanta in dai ba akan jirgi yake ba kowa ya halaka eh kuma duk inda tsawon sa ya kai ya halaka shi aka ce wanda ya mutu wai gari gari kawai iyaka inda ya kwanta a garin ku iyaka inda za ku yi rami ku binne kaga kina fa daga nan zuwa mai gatar kenan ko duk tsawon da ya ga daga nan zuwa mai gatar ai ya zama azaba a gada babu damar wayarin fa in a yanzu ne da kullum na tsinka yan nefa waya ko wayan nefa tana tsinka ne a ɗaya dai za a yi bi ko ko ya tsinka ko ta tsinka ne Allah ya dafa asiri wa inna rabbaka wa inna rabbaka lahu al-azizur rahim Allah ya ce ubangijinka dai shine lahu shine al-aziz mabuwayi babu abin da yake gagare shi to kaga wannan karshen ayar ba na tabbatar maka duk wani abu da aka ce yayi tsaura babu shi saboda Allah ya ce hini al-aziz babu abin da ya gagare shi in ka ce akwai abin da ya saurata akwai abin da ya gagare Allah ke shi kuma sai ce wa inna rabbaka lahu al-aziz ar-rahim kuma hini mai jin kai ta yadda ya tsiratar da masu imani kuma yasa aka dauki waɗansu dabbobin saboda masu imani su ci gaba da rayuwa da dabbobi da an tsallakar sai mutum da mutum to idan aka kare ruwa aka buƙaci abinci ya za a yi idan aka buƙaci nama ya za a yi sai dai wani ya cinye wani wamfani wani daukan dabbobin Allah zai sa su zamanto suna haihuwa suna yaduwa da wuri kan me wannan kan mutane su buƙaci nama waɗannan dabbobin sun fara haihuwa sun fara yaduwa sai ya zamanto ana da abin da za a ci na tsuntsaye ana da abin da za a ci na dabbobi wannan yana daga cikin rahama da jin tsan Allah wa inna rabbaka lahuwal azizur rahim
كذبت عاد المرسلين إذ قال لهم أخوهم هود ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون نعم الله ميجير بعد هو كذبت عاد المرسلين سما دي آداوة سنكرية هذا النبي ima an yi atinanisi saboda adisin ana nufin jama'ar adawa ma'ana jama'a ko mutanen adawa sun karyata manzannin Allah madaukakin sarki wanda suka zo kafin annabinsu da waɗanda za su ka zo bayan annabinsu saboda mun ce siffa ce ta kowane annabi ya ba da labarin annabin da zai zo bayan shi ya kuma kafa misali da annabin da ya zo a gabanin shi to ba su yadda da nasun ba ba su yadda da kissar da aka bada ta gaba ba ba su yadda da labarin cewa wanda zai zo a baya ba yasa Allah ce to kazzabat adunil mursalin iz qala lahum akuhum hudun ala tattaqun Allah ce lokacin da dan uwansu shi ma annabi hudu ke ce da su ala tattaqun ba za ku yi biyayya ga Allah madaukakin sarki ba shi ma hudu an ce zababbe ne a cikin su dan dangi mai kyawu yafi kowa kyan halitta da kendiri cikin su Allah ya duba musu duk dalilin da zai sa su bi annabin wani ya ba su ya ɗauko shi daga nasaba mafi kyawun diri da halitta kuma shi ma wasu malaman suka ce ya kai shekara 400 da wani abu yana wa'azi idan annabi ruhu ya yi 950 to shi kuma annabi hud shi ma wajen shekara 900 da wani abu yana wa'azi a cikin mutanen shi shi ma na cewa ala tattaku ashe bai dace ku biyayya ga Allah madaukakin sarki ba inni lakum rasulun amin ni manzo ne amintacce kamar da muka bada al'ambani a bayan a baya fattaqullaha wa ati'un ku ji tsoron Allah ku mun biyayya wa ma as'alukum alaihi min ajrin in ajri illa ala rabbil alamin na'am wa ma as'alukum alaihi min ajrin in ajri illa ala rabbil alamin atabnuna bi kulli ri'in ayatan ta'bafun وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون وإذا بطشتم بطشتم جبارين فاتقوا الله وأطيعون نعم yace wa ma as'alukum alaihi min ajrin in ajriya illa ala rabbil alamin sai yace atabnuna bi kulli ri'in ayatan ta'ababu atabnuna yace zakwa ke ginawa bi kulli ri'in bi kulli ma'lamin duk inda muka aje wata alama ta ƙasa su kuma al'adar adawa saboda Allah ya ba su ƙarfi da fasahar gini to duk inda wata alama take a doron ƙasa sai sun yi gini a gurin ba ada in yana tafiya kawai ya ganin gurin yayi tudu ƙasa ya gangara kan tudun kawai ya share guri kawai sai tona foundation sai ya zabgegen gini da ɗakuna da komai kawai ya ɗauki kansa kuma ya ci gaba da tafiya me za a yi da ginin ba abin da za a yi kawai dai alama ce ba a da ya taɓa ta gurin saboda haka to duk inda wata alama take a doron ƙasa ko tudu ko kwari ko wani guri mai ni'imomin itace ko mai yalar bishiyoyi ko mai ƙungurumin daji ko sai ya aji yasa wani lokacin za a ga idan archaeologists suna yawo a dawa za a ga wani gurin aka ɗauko baka hoton wani gurin kawai ga gini ƙwaya ɗaya ne tak wani gurin zai ga gidaje ne guda biyu rak to waɗannan gidajen suna gina su ba abin da za a yi da su kuma wani gidan in an ƙare ba za a shiga ba ba za a ƙara bi ta kansa ba amma wai ya ajiye tasirin ba'ade a gurin saboda haka ya yi gida ya ƙare gida ya tafi ya bar shi a nan gurin shi ne Allah ke tambaye sa ataba nuna bi kulli ri'in ayatan ta abaku yace yanzu kwa rika samun duk wata alama duk wani gurbin ƙasa ku yi gini ta abasuna kawai saboda wargi da shiririta dan na ba ku ƙarfi da lafiya ku lalata ƙarfinku da lafiya wajen yin abin da ba zai amfane ku ba wannan yake nuna cewa kenan har a yanzu Allah bai yarda da yin abin da ba zai amfane ka duk abin da zaka san ba za ka yi amfani da shi ba ba za ka buƙace shi ba ƴan uwanka musulmi ba za su buƙace shi ba to Allah bai buƙatar wannan aiki ba ta lokaci ne yasa ya kira shi ta'abatul wargi da sharholiya atabaluna bi kulli ri'in ayatan ta'abatu sai ce wa tattakhizuna masani'a yanzu ya dace ku rika samun kawai ganoyi in suka gina gari to kuma za su zo su yi tafka-tafkan katangu su kewaye gari su ne Allah ya kira wa masani'a ko dai ya zamanto ganoyi ko ya zamanto kusur dogayen gini da benaye la'allakum takhalidu Allah ya ce kamar za a dawamar da ku yanzu wannan gidajen da kuke wa za ku zauna ne har abada irin dai al'adar mu idan mutum ya samu kuɗi za a yi ta zuba rodi da tsakuwa da kankare da fawa mix sai a ce mahadi ka ture ko to su ma sun yi irin waɗannan ginin sai Allah ya ce la'allakum takhluduna kamar da wama za ku to ne yake nufi kenan zaka yi gini karka yi mai karfi karka yi mai kwari kai hidan temporary haka ko kuma babu laifi kai gini mai kyau na na daidai daidai shi yasa wata kila ka samu hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama mun karanta a cikin al-adabul mufrad ko duk abin da dan adam yayi ana bashi lada in banda gini haka muka karanta al-adabul mufrad ko duk abin da zaka kashe kudi ana baka lada in kai riga za a baka lada amma in kai gida ba lada na yanzu ka gama raya ya shigo ciki kenan ko akwai ba da makwanci ga maraya shi za a kalla amma dai ginin a karan kanshi babu lada sai dai abin da aka yi a ginin ko abin da aka yi ginin domin shi yanzu idan ka gina gida ba ka da lada amma idan ka zauna a gidan don ka ji daɗin ibadar Allah ka kiyaye ibadar Allah za ka samu lada ko ba za ka samu ba za ka samu saboda gidan ya taimaka maka ya zama to zai karfafa maka wajen yin ibada gidan sai ake karanta alkur'ani yaran gidan suke hadda suna karatun qur'ani ana jin muryoyinsu wannan gida na daga cikin mafi alkhairin gidaje a doron ƙasa yanzu ba gidan bane a karan kansa saboda an yi da siminti ko da kankare ke da wannan abin da aka yi a gidan shine ya samar da wannan lada din a na yi wannan gidan ne saboda in tsare mutunci na in tsare mutuncin iyalai na kar a ga al'aurar mu kar a ga mu akan titi kar ake hangen mu yanzu wata manufa ta shigo a ginin ba iya tsagwaren ginin bane ba ko so shi dan adam duk abin da aka ce ya halatta to yana iya sama wa kansa lada a cikin ya halatta ko ya sama wa kansa zunubi a cikin ya halatta na'am wa tattakhiduna masani'a la'allakum takhludun sai ce wa idza batashtu batashtu gabbari al batashu ana hine al akhdhu aw al qatl aw al darb idan hukunci ya kama za su yi hukunci da bulala Allah ya ce da ƙarfi suke in sun yi bulala tana ratsa jiki in kisa za su yi to kisan da ƙarfi da nuna fin ƙarfi suke yi haka idan horo za su yi suna horo da ƙarfi yana nufi kenan yanzu ƙarfin da Allah ya ba su suna amfani da shi ta fuskar da ta wuce gona da iri sai annabi ya tunatar da su wannan wa idza batashtum batashtum jabbarin kuna kamule jabbarin da siffar masu isa ta jababira masu nuna ƙarfin iko da isa fattaqullaha wa atiqu sai ce ku ji tsoron Allah ku mun biyayya ku daina ɓata lokaci wajen sharholiya da gina abin da ba zai amfane ku ba ku daina ɓata lokaci wajen dogayen wannan ginin idan azabar Allah ta zo ba za ta hana ku ba kuma ku zamanto kuna da tausasawa da bin mataki sannu a hankali fattaqullaha wa atiyun
واتقوا الذي أمدكم بما تعلمون أمدكم بأنعام وبنين وجنات وعيون إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم yace musu fattaqullaha wa atiyun sai yace wattaqul ladhi amaddakum bima ta'lamun yace ku ji tsoron wannan allazi amaddakum bima ta'malu ko bima ta'lamuna wanda ya yalwace ku da abin da kun riga kun sani ma'ana Allah ya wadata ku ya hore muku ya ba ku abin da kun kun san Allah ya ba ku yanzu karfin da ake magana ai Allah ne ya ba ku to banda wannan akwai abubuwan da Allah ya sa muku yalwa a cikinsu sai fara ba su misali amaddakum bi an'amin wa banina Allah ya muku yalwar dabbobin ni'ima wa banina da aya in ka je gidan kowa aka tadda akwai gunda ake kiwon shanu akwai gunda ake kiwon raƙuma akwai inda ake kiwon awaki akwai inda ake kiwon raguna amaddakum bi an'amin alama ce ta arziki ya zauna in ka ga dan adam yana turka yana kiwo wallahi ya fi ƙarfin bakinsa wanda yake kuci-kuci tu da breakfast yake cin abinci da rana da kyar yake ci da daddare yanzu ya sai turki ragu wallahi ita ba amma idan dan adam Allah ya hore masa arziki ya koshi to sai ga ya ji ya sayo su variety na shanu to alama cewa na fa ƙarfin ciki na fa sai je samu wasu raguna a ce wannan ai dan Belgium ne belgium ne wani dan sudan ne wani dan ina ne nau'ika kala-kala to su ma alamar yawar arzikinsa ce yake gaya musu a maddakun bi an'amin wa banina kuma allah ya ba ku yalwar yaya daga cikin cikar arzikin duniya da kwanciyar hankali allah ya baka yaya da allah zai hure maka dukiyar da ta fita kowa a ce ba ka da ɗa sai ka yi wata rana ka sa dukiyar a gaba ka fahe da kuka wallahi to mafi muni kuma a ce bakka da mata bakka da ɗa akwai ƙarshen ƙauyenci ni dai ina tunani a daina wa tunanin in ban ni mace ban ni da ɗa ni kuma zan nemi kuɗi ba wala a ciki na ko akan titi zan ci in dai ciki na ne kaɗai ba zan ɓata lokaci ba na? oye na mala ya ce iyaye bisa ƙaddarawar rayuwa in ana cewa wani yana rayuwa shi kaɗai aka ce ban mace ba a ana kaddara wata ba iyaye kenan ko galibi ne abin da ya fi yaduwa a cikin al'ada ana samun yaya su rayu daidai lokacin da ba su da iyaye in kana da iyaye babu laifi ka nema saboda iyayenka to amma baka da iyaye baka da yaya baka da mata ni wallahi ina ga akwai shashanci a cikin neman dukiya in ka bi kowa kudin Afirka ko ka bi kowa kudin Najeriya baka da mace baka da yaya wa kake nema kudin in ga mutu kai mata kai gidan marayu ko a saiwa kan wa kanyoyi ko wani za ka wa wasiya ka ce a bashi kuɗin kenan duk abu ta da kai ka ta banza ce ka kasa karanta Qur'ani ka kasa karanta hadisi ka kasa zama ka kasa kaza kuɗin bai da amfani kenan don aka yi sadaka to kun ai to wasiya kenan ba da hikima gaskiya a cikin ta ita kyakkyawar ni'ima shine Allah ya baka dukiya ka zauna a cikin iyalinka ku ci arzikin da kai da ƴaƴa da jikoki wani arziki yafi daɗi a duniya ba ga kasaita ce wani in ya samu kuɗi za a zo a yi wata dahuwa ko wani girki na musamman ya zo gida ya zauna a yi himfaɗa ga 'ya'ya ga jikoki kowa a zuba masa yara suna ce suna yanka ƙahi suna karyawa suna suɗar hannu ana cewa a bada ruwa ana cewa a ƙaro ana kallar ana hoda ana taɓa hi wala jin daɗin duniya ce ya ce a maddakun bi an'amin wa banina ya yalwace ku da dabbobin ni'ima da 'ya'ya wa jannatin wa uyun ya hore muku lambuna ga inda za a yi noma na damuna ga inda za a yi noma na rani duk abin da ake so na kayan marmari da kayan lambu da akwai ga dabbobin ni'ima ga 'ya'ya wa uyun kuma da idanun ruwa kaga ba su da matsala kenan ba su da matsalar ruwan sha ba su da matsalar 'ya'yan itatuwa da abinci ba su da matsalar dabbobi ba su da matsalar 'ya'ya shine ce wattaqul ladhi amaddakum bima ta'lamun amaddakum bi an'amin wa banin wa jannati wa uyun sai ce inni akhafu alaykum azab yawmin azim lalle ina ji muku tsoron azabar wani yini mai girma shine yirin da Allah zai tashi kama ku
قالوا سواء علينا أوعظت أم لم تكن من الواعظين suka ce mu fa duk ɗaya ne a gurinmu ko kai wa'azi ko kai shiru yadda muke son rayuwarmu haka za mu yi na'am إن هذا إلا خلق sai الأولين suka ce masa in haza wannan ɗabi'a taka illa khuluqul awwalina fashe irin halin mutane ne na farko mun ji a tarihi an yi wasu annabawa wasu mutane yadda ka dame mu su ma haka suka damu mutanen su wannan kenan Allah ya sa ya ce kazzaba ta'adunil mursalina saboda yanzu ana da kansu suka ce in haza illa khuluqul awwalina kawai hali ne irin na mutanen farko yadda kake da wannan damu su ma haka suke da wannan damu din وما نحن suka ce
بمعذبين wai ba wanda zai azabtar da su
فكذبوه فأهلكناهم إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم Allah ya ce suka ƙaryata annabi Hud fa ahlaknahum ko kuma sai muka aiko musu da iska ko muka hallaka su inna fi zalika laaya lalle cikin hallaka su din akwai aya da take nuna isar Allah wa ma kana aktsaruhum mu'minin da yawan su basu yi imani ba wani malami yace shi fa abin da yake fahimta dalilin da Allah yasa yake cewa wa ma kana aktsaruhum mu'minina yana nufi da farabin su sun yi imani da Allah ba zai halakar da su ba amma fiye da rabi ba su yi imani ba wannan shine dalilin da yasa Allah yake halakar da su wa inna rabbaka lahuwal azizur rahim na'am كذب الثمود المرسلين إذ قال لهم أخوهم صالح ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين أتتركون فيما هاهنا آمنين na'am sai kuma samudawa su ma dai sun karyata manzannin su duka sauran ayoyin iri na sauran ayoyin annabawa ne baki ɗayan su to amma da ya gaya musu duk abin da annabawan suka faɗa sai annabi salihu ya ce da su a tutrakuna yanzu kuna nufin a kyale ku fi ma hahuna aminin cikin abin da muke tare da shi cikin garin nan amini da cikin aminci yanzu kuna nufi duk barna da ta'addanci da kin karɓar wa'azi kuma Allah sai ya bar ku ku zauna a doron ƙasa amini da cikin aminci a ba zai yiwu ba ku saba ma Allah a baku aminci ba a yi a tutura kuna fi ma hahuna amini na'am في جنات وعيون kaga yadda samudawa ko adawa suke da gonakai da idanun ruwa su ma samudawa suna da akwai
وزروع ونخل طلعها حظيم Allah ya ce wa zuru'in da amfanin gona tsiro wa nakhlin da 'ya'yan itatuwa can kawai kaga tayi wa jannati nan kuma wata kalfa yake fassara mana me ake iya samu a gonakan akwai tsirrai abu duk abin da ake duka a gona ya fito yace wa zuru'in wa nakhlin da 'ya'yan itatuwa qal'uha hadim Allah ya ce 'ya'yan nasu hadim masu laushi masu daɗi
وتنهتون من الجبال بيوتا فارهين su ma saboda kasaita Allah ya ce suna iya kwakwale duwatsu shine watan hituna minal jibal kuna kwakwala daga dutse buyutan ku yi dakuna farihina na alfarma da nuna alfahari na'am فاتقوا الله وأطيعون annabin Allah ya ce ku ji tsoron Allah ku mun biyayya ولا تطيعوا أمر المسرفين ya gargade su da cewa kada ku bibiyi al'amarin mabarnata wanda ba su yi imani da Allah ba kuma ba sa bari a yi imani da Allah ka ku musu biyayya الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون suwaye mabarnata su ne masu barna a doron ƙasa kuma ba sa gyara ba sa bari a yi gyara jamusawa kenan ko ɓata ƙasa duk inda suke barna suke kuma ba sa gyara ba sa son mai gyara ce to kar ku yi su biyayya قالوا إنما أنت من
suka المسحرين ce cabdin innama anta minal musahharin lalle kana cikin mutanen da sihiri ko dabo ya kama yanzu kawai da hankalinmu da wayanmu da girmanmu kawai kai ɗai ka zo ka tsaya a gidan cikinmu ka ce mu yi wannan kar mu bar wannan akwai alamar hausa innama anta minal musahharin ما أنت إلا بشر مثلنا فأت بآية إن كنت من الصادقين suka ce ma anta kai fa ba kowa bane illa basharun misluna ba ce mutum ne irinmu mun san lokacin da aka haife ka mun san gidan da aka haife ka mun ga yarintarka labista fina walidan ko nurabbika fina walidan wa labista fina min umrika sinin ma anta illa basharun misluna yadda muke haka kake kawai ka tsaya a gaban mu ka ce mana wai Allah ka ce an baka ka ce mana lahira a awala ba za mu yadda ba in ku so kake mu yadda fa'ati bi ayatin to ka zo da abin da ya hallake hankalin mu in kunta min as-sadiqina idan da gaske kake قال هذه ناقة لها شرب ولكم شرب يوم معلوم yace ga ta hadhihi naqa wannan taguwa ce ita ce ayata ta ishe ku aya laha shirbun ku yi baki baki tana da ranar sha walakum shirbun kuma kuna da naku shan yaumin ma'lum wasu ranaku sanannu ku yi da kanku ko ku yi baki baki kwana ɗaiɗai ko ku yi kwana biyu biyu ko ku yi kwana uku uku a tsara shine yaumin ma'lum sai suka ɗauka ta sha yau mu sha gobe to ƙa'ida ta aka ajiye ruwan garin kakaf in taguwar ta je ita kaɗai za ta shanye wannan ruwan su ma idan rana ɗan ku zo saboda kar ta samu gobe duk inda ruwa yake za su kwashe shi tas su sha su yi abinci su kai su aji ita ma hegar in ta zo kamar botorami in ta zuba kawai zuwa sai ta zuƙe ruwan garin duka ko kayi gardama fa in ka je ba za ka samu ruwa ba ta shanye shine ai ayar ba wai kawai zo ita za ta haya ruwa ba kai ba za ka haya ba kana kallon ruwan a ba za a samu ruwan bane ba to wani ai ta hika aya kuma gogar in ta shanye ruwan tsaf ita man ka zo ka kalle ta za ka ganta ba abin da ya canza kuma ta shanye ruwan gari eh ta koma kawai ta sami inuwa ta fara bacci hejibi duk abin da za ku yi gobe abin da ya shafe ta kawai tana kwanta ta haya ruwa ta kohi jibu kawai tana sake zuwa inda za a haruwa wannan rijiya in ta meka baki zuwa ya ta zuke ta wannan ma ya ta zuke wannan farke ya ta zuke wannan farke ya ta zuke in ta gama zuke ruwan garin kakat ya ta sake koma ya ta kwanta kaga wannan ita aisa ayar jaraba ko kahe ta kuma bala'i kuma duk yadda za ku in ruwanka ya kare ba yadda za ka yi kana buƙatar wanka babu kana buƙatar tsarki babu kana buƙatar dahuwa babu sai dai ka jira ranar ka shine laha shirbun walakum shirbu yawmin ma'lum ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب يوم عظيم da suka fara shiga kunci da damuwa sai suka fara hararramin to wannan taguwar tun da dai jaraba gare ta tana zuke ruwa mu kashe ta kawai mu huta idan mun sha ruwa gobe madadin ta zo ta zuke za mu tadda ruwanmu sai annabi ya ja musu kunne yace wala tamassuha bisu'in kar ku kuskura ku taba ta da cutarwa fa ya'khudha kuma azabun alim abi sababi zalika ya'khudha kuma azabun azim wata azaba mai radadi mai girma za ta kama ku daga wajen Allah madaukakin sarki
فعقروها فأصبحوا نادمين Allah ya ce fa'aqaruha sai suka soke ta me yasa Allah a nan gurin ya ce fa'aqaruha suka soke ta a can kuma cikin suratul shamsi ne ko ko suratul laili idin ba'asa na cikin cikin suratul shamsi ko idin ba'asa ashqaha faqala lahum rasulullahi naqatallahi wa suqiyaha fakadzabuhu fa'aqaruha tam haka ya fada amma wanda ya tahi sokiyar mutun nawa ne mutun ɗaya ne idin ba'asa ashqaha wanda yafi kowa tabewa da masifa da daukan bala'i shine ya dauki gabarar cewa zai soke wannan nagura taguwar amma sai Allah ya ce duka garin ne suka soke ta saboda ba wanda ya ce a'a wannan yake nufi kenan duk garin nan idan mutum ɗaya zai yi barna an san zai yi barnar ba a ce bari ba to duka garin suka yi shine ka'ida a wajen ubangiji idan ɗaya zai barna a ce a'awa ne Allah ya hana manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya hana to ko bala'i ya zo banda kai saboda ka faɗa shine marra aminkum munkaran فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان yace to fa aka ruha suka soke ta fa asbahu nadimina sai suka wayi gari cikin nadama za su yi da na sanin wannan abin da suka aikata na'am fa akhadhahum al'adab inna fi dhalika la'ayah wa ma kana aktharuhum mu'minin wa in ربك لهو العزيز الرحيم الله يتي فأخذهم العذاب سي عذاب الله تكامس a dalilin waɗannan sun kashe wannan raƙumar ko sun kashe wannan taguwar dama su suka nema kuma tun da za a kawo ta ya gaya musu wala ta musu ha bi su in fa ya kuza kuma azabu yawmin azim suna kashe ta kuma sai Allah ya turo azabar yace inna fi zalika la aya a cikin halakar da su su din ma akwai aya da take nuna Allah shi kadai ne sarki wa ma kana aktsaruhum mu'minin da yawa su ma ba su imani ba wa inna rabbaka lahu al-aziz Allah ne mai buwaye in ya tashi ba wanda zai kubuce masa ar-rahim Allah mai jin kai ne yana bi sannu a hankali baya hallakarwa lokaci daya abinda muka faɗa zaman to daidai Allah ka amfane mu da shi wanda yake akwai kuskure Allah ka nuna mana kuskuren mu gyara mu aiki da abin da ya dace subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika walhamdulillahi rabbil alamin insha Allah gobe da jibi ba mu da karatu sai jawabi daga malamai amma dai akwai korafi gaskiya ɗan uwa da yawa gaskiya ba sa ƙoƙarin leƙawa ko mun kashe karatu